أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهله حق قدره امتداد العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالزفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo fi fadli salawatul khamsi cikin falalar sallolin nan guda biyar ibadodin nan da muke yi duka baki daya falala ne da su Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su gashi ibada ne muna bauta wa ubangijinmu ne mu bayi ne na Allah to muna bauta wa ubangijinmu don mu kusanci da shi mu zama kowace muna tare da shi to kuma uwan da falalolinsu kuma zai zo حدثنا علي بن حجر علي بن حجر يا زن تدمو أخبرنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر يا زن تدمو أن العلاء بن عبد الرحمن شيكما يا كربا دقى علاء بن عبد الرحمن أن أبيه شيكما علاء يا كربا دقى بابنس عبد الرحمن أن أبي هريرة شيكما عبد الرحمن يا كربا دقى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي تيوى منظر الله صلى الله عليه وسلم قال يتي الصلوات الخمس صلوا لنا غدا بيار والجمعة da juma'a ilal juma'ati zuwa wata juma'ar kafaratu kafarori ne kankare zunubi ne kankare zunubi ne lima baina kuma abin da yake tsakaninsu idan ka yi asuba din nan zuwa sallah azahar to duk abin da yake tsakanin asuba da azahar na daga zunubi in dai kai azahar kuma Allah ya kankare tabaraka wa ta'ala da falalansa in kai azahar kuma Allah ya kai ka halla asar kuma kai la'asar to duk abin da yake tsakanin azahar da la'asar na daga zunubi Allah ya kankare kafaratun lima bainahuma kafarori ne ga abin da yake tsakaninsu su malan tubushal kaba'in muddin ba a zai kewa ba a zai kewa manyan zunubai ba manyan zunubai kaba'iru wa'yansu malamai wani hadisin ya takaice sa abubuwa guda uku kamar yadda zai zo ya faɗa su ne kaba'ira na farko dai akwai tara allah da wani mutum ya ce allah yana da kishiya ko yana da ɗa ko yana da mata to wannan babban kaba'ira ne wannan babban kaba'ira ne to sai bayan tara Allah da wani sai warware mu baya ka yi wa wani shugaba mu baya ka zo kuma ka warware masa a yarenmu na yanzu ka jefa kuri'a shugaba ya ci kuma ka zo ka warware ka ce ba kai da wannan warware mu baya ne da kuma mu baya ne ake to da warware mu baya ka ce ba ruwanka da wani shugaba ba za a taba zama haka banza ba kowa ya zama shugaban kansa duniya ba ta zauna ba tashi za ta kowa sai cutu kowa da kuma bayan warware mu baya da kuma barin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shirka dai mun sani amma me ya warware sabka da aka yi yake shine mutum ya fita daga mubaya'ar wani ne ya barin sunna manzo Allah ya ce mutum ya bar jama'a ka ce kai ba ruwanka da jama'a sai dai kai kana waje daya zaka dinga yin wani abu wannan masifa ne sosai kuma yana daga cikin nau'in hauka in ka bar jama'a ko turawa da suke waje daya suna tare da jama'a kamar yadda za mu zo karatu nan gaba suna tare da jama'a shi bature yana da namba asibiti kamar yadda dai kullum muke faɗa yana da namba asibiti yana da namba doktansa kaga yana tare da dokta sannan yana tare da nambar shi kuma asibitin suna da nambar wajen gawa suna da nambar masu akwati suna da sannan ba baturen da ba shi da cocin da yake zuwa duk bature yana da coci ala halin lahadin nan sai ya ji saboda ba sa ɗaurin aure sai a coci ba a yin jana'iza sai a coci ba wanda zai abto yana da cocin sa dai to da rashin lafiya ta faru kawai telefon za a yi wa asibiti telefon kuma yana da lambar yan sanda ba baturen da ba shi da lambar kamar dai a security ko a cikin waya za ka ga lambar su wani ga lambar ga lambar faya birgir ga lambar kaza kaza komai yana yi to amma mu taron musulmi mu duk mu muke taimakon kan ma irin wayannan abubuwa da mutum ya ce wayo Allah a cikin gida ba ba mu da yanzu sadarwa ta asibiti inda ba manyan asibiti masu kuɗi ba ko kuwa in ma ka yi wa asibitin waya ina suke da mutu za su zo su ɗauke ka gare talaka sai dai a ce makota ku fito ko mutanen gida su za su nemo a ce da Allah makocin yana da mota ko wani yana da mota da Allah a je a nemo motar nan a zo a kai shi asibiti kaga in ba shiri tsakanin ka da su ba alheri tsakanin ka da su kaga matsala ta samu haka kuma in mutuwa aka yi makotan nan dai da abokanka na arziki su za su wanke ka ba mu da wani wanda sai ka da sai dai a biya can masu wankan gawa in mutum ya mutu sai dai ku haɗu da shi a can wajen binnewa kan a ce coci kaza za a yi jana'izarsa amma mu duk mu muke yi to musulmi kuma mu za mu kare wa kanmu ya abubuwa da abubuwa duk dai Allah ya kiyaye to don haka barin jama'a mutum ya ce ba ruwansa da jama'a wannan nau'i ne na hauka kuma addini bai yarda shi ba Allah ba ruwansa da komai nasa ba ruwansa da komai nasa dole dai mutum ya zamanto dai yana haƙuri yana tare da jama'a to wannan yana daga cikin kaba'ira kila kuma kaba'ira wa'yansu malamai sun takaita ta abu bakwai akwai shirka ɗin wannan guda ɗaya sannan akwai zina sannan akwai kaiwa mutum mai tsarki sharri ba ne wanda yake tara maza da mata a wajen da a iya tuhumarsa da shaidanci ba wannan dan an zarge shi ba komai bane amma dai ka san mutum yana da tsarki ko mace tana da tsarki kaza kaza kai mata kazafi to wannan shi ma yana daga cikin abin da zunubi ba zai wanke shi ba yana daga cikin shirka sai ranar da aka yi fito na fito kafirai suka afka muku to ba da gudu wanda ya gudu daga wajen wannan to shi ma kaba'ira ne an ce sai dai in sun ninka kusan uku in sun ninka kusa uku to da abubuwa dai na kaba'ira to in dai ba waɗannan manyan laifi aka yi ba Allah ya illa lamam yan ƙanana dai wanda dai mai sauki to duk waɗannan salloli za su wanke su da juma'a zuwa juma'a Allah zai gafarta duk abin da aka yi tsakani da wannan salloli kowace sallah tsakani sai a ruwayar akwai masanadin ahmad bin hanbal a ruwayansa muslim imam muslim a ruwayansa akwai wa ramadan ila ramadan da ramadana zuwa ramadana yanzu mun yi ramadana wannan alhamdulillah kowa ya yi tsarki ya yi abu yanzu duk abin da mutum ya kuma Allah ya ja da ransa ya isa wani ramadanin kuma Allah ya yafe to wannan duk ba wai wannan falala Allah shi haka Allah ya sa annabinsa ya faɗa ba wai ana tuna mu ne mu yi laifi ba a falalan Allah ce sallolin da muke yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce kamar mutum ne ya dinga wanka da tafki a kofar gidansa ko mai suwunin ful kullum ya dinga fadawa sau biyar yana wanka annabi ya ce hal ya kamin daren fi shay'u kaga daudar wannan mutumin za ta ragu aka ce ba ta ragu ba yace haka zunubin sallolin nan guda biyar ba za su ragu ba ne saboda duk lokacin da ya sallana an wanke shi ga falala ce sosai kala turmuzi ya ce wafil babi a wannan babi an jabirin akwai hadisin da aka ba daga jabiru irinsa wa anasin da anas wa hanzalatal usaidi da hanzalatal usaidi kala abu isa turmuzi ya ce hadisu abi hurairah wannan hadisi na abi hurairah hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce babu ma ja'a babi cikin abin da ya zo fi fadil jama'a cikin falalar jama'a ta sallah abokan sallah falalar mutum ya yi sallah da jama'a ya fi ya yi shi kadai falalar jama'a haddasana hannadu hannadu ya zantar da mu haddasana abdatu abdatu ya zantar da mu an ubaidullahi bin umar daga ubaidullahi bin umar an nafi'in shi kuma wannan ubaidullahi ya karɓa daga nafi'u an ibn umar shi kuma imamu nafi'u ya karba daga abdullahi dan umar kala abdullahi dan sayyidina umar ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annan mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce salatul jama'ati sallar jama'a sallar da aka yi a cikin jami'i ma'ana tare da jama'a ta fuzulu ala salatin rajuli ta fifici sallar mutum ɗaya shi ƙwallon ƙwal ta fifici sallar mutum ɗaya ƙwallon ƙwal wahadahu mutum shi ɗaya ƙwallon ƙwal bi saba'in wa ishirina darajatan da daraja ishirin da bakwai sallan mutum ɗaya za a ba shi lada ɗaya kawai ko lada goma to amma sallar cikin jama'a kowanne za a ba shi lada ishirin da bakwai bakwai kuma malamai suka ce yanzu idan mutum goma suka haɗu a masallaci suka yi sallah to kowa yana da ladansa ishirin da bakwai bakwai kuma Allah 27-7 ɗin zai buga ta adadin mutanen da suka yi sallah to kuma kowa a dan kamar haka ga kada 27 taka ta asali ga ta kuma za a buga ta sau adadin mutanen da kuka yi sallah ɗin da su to jami'i malamai sun yi magana jami'i jami'i ya tashi daga mutum biyu ma jami'i zuwa mutum uku kuma har ba a dai to kuma akwai jami'i wannan jam'i kenan na ma'ana sai kuma wannan jam'i da aka saba na masallaci wanda mutane za su taru wajen a yi kiran sallah a yi kama a yi komai da abu kala turmudi ya ce wasu babi a wannan babi an ibn abdullahi bin mas'udin an karbi wani daga abdullahi dan mas'udu wa ubayy bin ka'ab da ubayy dan ka'ab wa mu'az bin jabal da mu'az dan jabal wa abi sa'id da abi sa'id wa abi hurairah da abi hurairah wa anas bin malik da Anas dan Malik kala Abu Isa Tirmidhi yace hadisi bin Umar wannan hadisi na Abdullah dan Umar hadisin hasan hadisi ne kyakkyawa sahihun kuma ingantacce wa haka zarawa nafi'u haka nafi'u ya rawaito wannan hadisi an ibn Umar daga Abdullah dan Umar an annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko Abdullah dan Umar daga annabi annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tafdulu salatul jam'i sallar jam'i sallar jam'i ta fifici ala salatul rajuli a bisa sallar mutum da ya kwal wahadahu shi kadai da saba'in wa ishirin da darajatan da daraja ishirin da bakwai kala abu isa turmuzi ya ce wa amatu marrawa anin nabi dukkanin waɗanda suka rawaito wannan hadisi daga annabi inna ma qalu dukkansu ruwayar da suka yi daga annabi sun ce kamsin wa ishirina da daraja ishirin da biyar illa bin umar sai abdullahi dan umar ne shine kadai ruwayarsa 27 amma dukkanin masu haji dukkan wanda suka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun rawaito da 25 fa innahu qala abdullahi dan umar yace bi saba'in wa 20 da 27 to kuma wannan hadisi ya nuna sallar mutum ɗayan ma ta karɓu ba wai bata karɓu ba ne sai dai kuma ba ta da darajar jami'i falala ta ta huce shi amma ita ma ta haka haddasana ishaq bin musa ishaq dan musa ya zantar da mu al-ansari mutumin madina haddasana ma'anu saboda sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mataimaka al-ansari mataimaka haddasana ma'anu ma'an ya zantar da mu haddasana maliku imam malik ya zantar da mu an ibn shihab shi kuma imam malik ya karba daga dan shihabu an sa'idu bin musayyibu shi ko dan shihabu ya karba daga sa'idu dan musayyibu akirul mutaqaddimina an abi hurairata shi kuma sa'idu bin musayyib ya karba daga abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala abi hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna salatar rajul sallan mutum daya fi fil jama'ati inna salatar rajuli sallan mutum fil jama'ati a cikin jama'a tazidu tana karuwa ala salati a bisa sallarsa wahadahu shi kwallon kwal shi kadai bi kamsatin wa ishirina juz'a za a kara mata juz'i ishirin da biyar dama hadisin abdullahi bin umar mai ishirin da bakwai amma kaga duk wanda suka rantsu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma na sa sahihi kuma daɗin falala aka samu to da kamsatin wa ishirin na juz'an da juz'i ishirin da biyar kala abu isa turmuzi ya ce haza hadisin hasanun sahihu wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce malamai suka ce idan mutum ya san in ya kai kayansa abin siyarwa zai ci ribar naira ishirin da biyar amma in ya kai wannan tasha kuma naira ɗaya zai ci ai kaga ba an tambaye shi ba wanne waje zai kai inda zai je ci riba da yawa din nan ko to mutum ya dinga kokari yana yin sallah cikin jama'a to sai ya samu wannan riba sai dai inda larura kuma kamar da zai babu ma ja babu cikin abin da ya zo fi man yasma'un nida'a cikin wanda zai ji kiran sallah fala yujibu ba zai amsa wa mai kiran sallan nan ba ma'ana ba zai tafi wajen sallah a je ai ba in dai ba yana da wata larura ba to larurorin malamai sun faɗa in ba yana tsoron in ya fito a wanda yake bin sa bashi zai ce to miko to wannan ya iya zama ya yi sallah ko kuma shi yana da wata cuta a jikinsa Allah ya kiyaye mu wanda ba zai iya shiga cikin jama'a ba to shi ma yanzu ya zama yana da yana da larura ya ko ruwa ko kuma sanyi ko ko kuma sanyi ko kuwa inda zai je ya sallah din akwai yan wata fitina da yana tsoro kar ta zo ta hada da shi akwai wayansu fitintunu ko kuwa akwai maganganu na da wanda addini bai yarda da su ba to wannan ya yi wa Allah uzuri ko ya tafi wani waje don haka alhamdulillah Allah ya sa masallatai da yawa saboda albarka al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ba zai rasa masallacin da zai je yi sallah ba hatta hatta tura inda samari ke koyi da su hatta su suna zuwa coci ba wanda bai zuwa coci suna girmama malaman suna girmama ibadoji da komai kowanne za ka gan shi da cross na a wuya wai alama addininsu su ba sa kunya boye addininsu da komai to kaga mu ma kan mu dinga jin kunya ko kwamtin ya dinga halartar cikin jama'a yana yin sallah to haddasana hannadu hannadu ya zantar da mu haddasana waki'u waki'u ya zantar da mu an ja'afar bin burqana shi ko ya karba ya karba daga ja'afar dan burqana an yazid bin al-asami shi ko ja'afaru ya karba daga yazid dan asami an abi hurairata yazid kuma ya karba daga abi hurairata annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko abi hurairata daga annabi qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad hamamtu wallahi nayi niyya nayi nufi an amura fitiyati in hori samarina in hori samarina sahabbansa in hori samarina fitiyati an ya jima'o huzamal haɗari su haɗo min kan kara ko su haɗo min kan itatuwa ma'ana ɗauri ɗauri huzumatu ɗauri huzumatu irin wannan akwai ɗaurin naira ashirin kamar yanzu akwai ɗaurin hamsin akwai ɗaurin to duk wannan ɗauri ana ce ma huzuma huzuma to na na hori samarina na so in hori samarina kowa ya je yi min kan ice ya yi min ɗaurin ice sun ma'amuru bi salati sannan in yi horo da sallah fa tuqama a ta da ita sa wani ya limanci sun ma'uharrika ala aqwami sannan in je in ƙona akan mutanen da ba su fito sallah ba la ya shaɗu na salata wanda ba sa zuwa sallah in je kona gidajen nasu a kansu to na so in haka to wannan hadisi yana da maganganu da yawa a kansa kila sokakke ne asqalani ya faɗi haka kila sokakke ne saboda akwai hadisin da manzo Allah ya ce ba ne azaba da wuta sai ubangijin wuta to ga wannan hadisi akwai maganar in je in kona gidan a kansu to kila sokake ne kuma akwai bata dukiya a ciki akwai bata a ba ciki duk da mazhaban malikiya ta haɗu hukuma ta iya bata waje in ta san ana fituna da shi hukuma za ta iya bata waje to akwai kuma wannan ya nuna hukuma ita take ɗaukan irin wannan hukunci a hannunta ba kai ba kai dan zaune gari kawai ba kashi za ka ɗau irin wannan babban hukunci a hannunka hukuma ita take saboda hukuma ita take da ƙarfin yin irin wannan kuma ba zai zama fitina ba kuma wannan ya nuna ya sun malamai sun fitar da hukunce hukunce da yawa a ciki idan mutum ya ɓuya a wani waje na fitina to duk yadda za a iya fitar da shi daga wajen a iya yin ko a kamar yanzu hukuma da take a jajjefa tiyaga turmikan hayaki din nan sai sa ya fito to dai wannan hukuma hukuma kuma malamai sun yi tafaɗi hukunce-hukunce da yawa a kai yana daga wai kissa kissa an ce ana gane karatu da ita mutum ne yake tafa da babansa a cikin daji sai zaki ya taso musu zaki ya taso musu dan ya samu ya wani waje ya buya shi kuma uban sai ya samu wata kafa ta dutse kuf sai ya fada ciki yanda zakin ba zai iya shigowa wajen ba shikenan zaki ya gama jira ya tafi sannan yaro ya dawo ce to baba fito mu tafi akai akai kai ba zai iya bayan da za a yi kansa ma ya iya fitowa ta wajen bare shi amma kuma tsoro ya sa kuruf ya shiga amma kuma yadda za a yi fito baba ya za a yi to yanzu ce to ya zo mutuwa ce ta zai ce a ba ba mutuwa ce ta zo ba bala'i ne ya shigar da kai wajen kuma bala'i ne zai fitar da kai ba abu dan sai ya koma kan dutsen ya je ya taro itatuwa da kuma ya koma kan dutse ya hura wuta sai da wuta sai sannan ya turo wutar cikin ramin turaki da ya kurba baban gaba ke ya fito da gudu yace yawwa ba baba ka ya hakuri zuwa Allah amma bala'i ne shiga ta kai to yanzu to irin wannan in mutum ya fake a wani waje ake aka yanda waje fito ana tsoron shiga da laifi hukuma ta jajjefa irin kiya ga nan take jefawa sai wannan bala'i ya sa ya fito to wannan kila saboda yanzu in muka duba hadisin baya zai nuna maganar da su askalani suka ce sokakke ne saboda hadisin baya sallar mutum ɗayan ma karɓar ce ba a so mutum ya dinga sallah shi kaɗai amma dai sallar shi ɗin ma karɓar ce amma lada guda ɗaya wanda ya a cikin jama'a kuma lada 27 hadisin abdullahi bin umar duk waɗanda kuma suka rawaito lada 25 kaga dai akwai to amma kuma wannan gashi da zancen kaman wanda yana da kila kuma an ce hadisin akwai mutanen da munafukai ne cikin madina suka zamanto ba sa zuwa sallah to a kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk da haka sai mutum ya ji tsoro tunda hadisin hadisi ne sahihi wayan sun ce sokakke ne wayan sun ce ba sokakke ba ne sai mutum ya dinga kokari yana halartar wajen sallah tare da jama'a ma ko dan jama'a ma ce ma shaida kala abu isa tirmidhi yace wa fil babi a wannan babi an abdullahi bin mas'ud an karbirin sa daga abdullahi dan mas'ud wa abi dardai da abi dardai wa ibn abbas da abdullahi dan abbas wa mu'az bin anas da mu'az dan anas wa jabirin da jabir da sahabban annabi قال أبو إيسى صلى الله عليه وسلم ترمزي يجي حديث أبي هريرة وأن حديثنا أبي هريرة حديث حسن صحيح حديثنا كجاوة إن قاتلت وقد روي عن غير واحد أن رويته بعد متن ديبا من أصحاب النبي لك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا su sahabban annabi sun ce man sami annida'a wanda ya ji kiran sallah falam yajid bai amsa ba fala salata lahu ba sallah a gare shi to imma wannan magana imma ijtihadin su ne kokarin su ne to wannan kuma in kokarin su ne ga nasi cewa sallan musulmi abu ko kuwa haka suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato kuma ga hadisai dai wanda za a iya hadawa a fitar da hukunci da shi wa qala ba'd ahli al-ilm ba'd malamai suka ce haza wannan hadisi ala tagalili a bisa kaurara faɗa ne ba annabi ya yi wa al'ummarsa faɗa mai zafi don dai su san girman jan kuma su san girma amma ba wai kwata-kwata ba sallah ba ne ba amma kuma za ga mutum in zai hori ɗansa har duka zai iya yi ko to alarta galibi a bisa kaurara magana ne wata shididi da tsanantawa don ka ai wasa da sallah wala rukusaka ba sauki da ahadin ga daya fi tarki jama'a cikin barin jama'a to kuma mu wuce akwai bacci kuma shi ma yana daga cikin hujja to amma ba kuma kullum mutum ya zamanto baccin ya zama al'ada amma dai akwai bacci shi ma in mutum bai je ba ba laifi wannan wala rukusaka li ahadin fi tarki jama'a illa min uzir ba sauki ga wani mutum a yabar jama'a sai dai yana da uzuri sai dai uzuri ya'ani yana nufin annahum zahabu dukkan malamai sun tafi ila anna salatahu sahihatun sallan mutum da ya shi kadai ingantacciya ce lafiya kalau sallarsa ta karbu yana da lada daya walakin nahu asima asimu sai dai shi mai zunubi ne yayi sabo da dai ya fita cikin jama'a wanda hazo ba a duhun ba a kuma sun tafi cikin tsanantawa anna salatuhu ghayr sahiha sallata ba ingantacciya bace illa fil jama'ati sai a cikin jama'a illa min uzuri sai dai daga uzuri wani yana daga cikin tafiyar ibn haza shi ko da ma an san shi ibn haza yayi maganganu masu yawa ce to wa qala mujahid malam mujahid yace wasu ila ibn abbas almajirin abdullahi dan abbas yace an tambayi abdullahi dan abbas an rajulin ga mutumin da ya sumun nahara kullum azumi yake kullum da rana yana azumi waya kumun laila kullum kwana yake yana sallah la yashhadu la yashhadu jumu'atan amma bai zuwa juma'a wala jama'atan bai zuwa sallar jama'a yaya wannan mutum kala huwa dinnari yace dan wutan alim kala shi malam mujahid yace shi turmuzi yace حدثنا بذلك حناد حناد ne ya zantar da mu da wannan حدثنا المحاربي shi kuma حناد yace muharibi ya zantar da shi an laifi daga laifi an mujahidi daga malam mujahidi qala yace wa ma'anar hadisi ma'anar wannan hadisi Allah ya shahadar jama'ata bai zuwa sallar jama'a wal jumu'ata bai zuwa juma'a ragabatan an hadan ba ruwansa da su bai damu da su ba ba wai saboda wani dalili ko wani abu ba ya san da girman su ya san da waye amma wulaƙanci ne ba ruwansa da su to shi ne wannan hukunci yake kansa wasu kifafan da rashin ganin nauyinsu da rashin ganin darajarsu bi haƙƙiha da rashin ganin haƙƙinta wata hawunan biha da wulaƙantawa da ita amma ba wai don wani uzuri ba in dai akwai uzuri ko ko tsoron wani abu ya zama in yana da wani ɗan abu a hannunsa yana su ba tsaro yana tsoron da ya fito za a harbe shi ko za a yi kaza kaza to wannan duk uzuri ne ba abu ba ma'ana dai ya zama to dan wulakantawa ko ko dan abu to shine wanci ne wannan hukunci da yake اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله